نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا قوما وتر رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da goma hanyar dai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma muna cikin suratun rum mun tsaya daidai a faɗin Allah subhanahu wata'ala a walam ya siru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana mahimmancin yawo a doron ƙasa domin mutum ya ga magabatan shi na kirki da magabatan shi na banza na kirki ya koyi da su na banza kuma ya nisance su ya nisance halayensu waɗanda suka tsira sun tsira ne saboda sun saurari Allah subhanahu wata'ala sun yi aiki da magana shi da dokar shi waɗanda kuma suka hallaka to sun hallaka ne saboda sun ƙi yarda da maganan Allah suka koma suna faɗa da Allah subhanahu wata'ala da dokar shi to da haka kenan amfanin yawo a doron ƙasa kenan domin mutum ya ga azzalimai ya ga adalai ya ga wuraren da mutanen kirki suka zauna da wuraren da mutanen banza suka zauna da na kirki da na banza duk sun wuce kamar ba sanna a duniya ba wanda yake nuna ita duniya ba ta da gwani ba ta da gwani babu wani gwaninta wanda ya iya zamanta a ce gashi ya iya zama ya zauna dindindin yana nan kullum ba ta da shi duk kirkin ka sai ka je ka barta haka duk zaluncin ka duk taurin kanka sai ka ta yi ka barta kowane ne Allah ya sa mu tai lafiya amin Allah ta'ala ce thumma kana aqibatal ladina asau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Allah ce thumma kana aqibatal ladina asau su'a sannan ƙarshen waɗanda suka munana suka yi mummunan aiki da munanan halaye ƙarshen su ya zamanto as-su'a a wata kira thumma kana aqibatu maimakon aqibata ta ce riwayar warshi thumma kana aqibatul ladina asau su'a muna ganewa ko kuma kana aqibatal ladina sa'u su'a su'a shine khabar din ko kuma shine ismu na kana aqibata shine khabar na kana a hafs amma a warsh as-su'a shine ismu kana a shine khabar kana aqibatu shine ismu kana kuma kana aqibatu alladina sa'u su'a sa'annan ƙarshen waɗanda suka muna suka muna aiki ayyuka na shayukan da Allah ba su ƙaryata Allah ƙaryata manzo Allah manzannin Allah annabawan Allah ƙaryata littattafan Allah in yarda da ranar lahira waɗannan mugayen aiki ne to Allah subhanahu wataala ya ce ƙarshen su ya kasance as-su'a shine mummunan ƙarshe suka yi Allah da ya ba mu labarin waɗanda ya halakar da su ko ya ba mu labari wurare daban-daban samudawa ga yadda aka yi musu adawa ga yadda aka yi musu mutanen annabi nuh ga yadda aka yi musu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lut al'ummomi da dama Allah ta'ala ya ba mu labari yadda aka musu wasu an burkice su wasu an aika musu iska wasu an yi musu tsawa wasu an hada su da ruwa kowa da yadda Allah subhanahu wata'ala ya mishi kuma yadda Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiba ومنهم من أثبته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فلاك كرشن سيزمان توشين ممونا كرشي سكي ميسا Allah ya ce bai yaka dan ya zalunce su ko dan cutar su ba an kazzabu bi ayatin lahi saboda sun karyata ayoyin Allah Allah ya aiko manzanni da annabawa da ayoyi amma suka ki gaskata su wa kadu biha yastazi'una kuma suka zamanto suna dariya suna izgili ga ayoyin Allah sun mai da ayoyin Allah abun wasa abun wargi to ya ne Allah zai raga musu yaya Allah subhanahu wataala zai kyale su amma yadda Allah ya ce wa nukallimu afidatahum وأبصارهم فما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ya ce muna juya zukatansu da idanunsu kamar dai ba su taɓa yin imani da shi ba karan farko Allah ya ce muna barin su a cikin wuce iyakarsu suna ta mashin gau suna dimuwa wata aya Allah ya ce falamma zagu azara Allahu qulubahum lokacin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu wata aya Allah ce fa in tawallaw fa'lam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubi idan suka juya baya to ka sani ba Allah ta'ala yana son ya kama su ne da sashen jinuban su ba ma duka ba Biraka kenan duk wanda ya mummunan abu kamar yadda Allah ya faɗa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna ne irin ta walladina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bi mithliha idan ka kyautata kuma za ka samu kyautatawa wurin Allah hal jaza'u ihsani illa ihsan Allah ya kyautata mana amin sai Allah ya ce Allahu yabda'ul khalqa الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون Allah yabda'ul khalqa Allah subhanahu wataala shine wanda yake fara halitta Allah yake fara halitta thumma yu'iduhu sannan Allah subhanahu wataala kuma ya saki tada ta mana bayan mun rayu a duniyar nan mun tashi mun rayu mun rayu mun rayu mun shekarun da Allah ya ɗiban mana in muka mutu to kuma ubangiji Allah subhanahu wataala zai tada mu za mu tashi gaban Allah subhanahu wataala domin hisabi domin Allah ta'ala ya mana sakayya to Allah shi ya fara halitta shi ya fara halitta dan adam kuma shi ne zai sake tada dan adam ranar alkiyama summa ilaihi turja'un sannan zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma za a mayar da ku za a mai da wurin Allah domin me domin mu girba abin da muka aikata Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku kiyaye wata rana da za a maida ku a cikin da zuwa ga Allah sannan in aka maida ku aka tada ku gaban Allah kowace rai Allah ta'ala ce za a cika mata abin da ta aikata na aikinta babu wanda za a tauye ma aikin shi sadaka kenan za mu koma wurin Allah domin mu girba abin da muka aikata domin kowa ya game da abin da ya dace da abin da ya rayu da shi a cikin rayuwar shi ta duniya sai Allah ya ce wa yau mata ƙomu sa'atu wa yau mata ƙomu sa'atu yubulisul mujrimun ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين Allah subhanahu wataala ya ce wa yawma taqumu as-sa'a kuma ranar da alkiyama za ta tsayawa ranar da alkiyama za ta tsayawa yublisul mujrimuna masu laifi su ne arna masu aikata miyagun laifi ayyukan asha su ne kafirai domin babu mugun aiki kamar kafirce ma Allah subhanahu wataala mushrikai arna ranar za su hidda tsammani za su hidda rai daga rahama Allah subhanahu wa za su yarda da cewa lalle ba su yi aiki da kwarai ba ba su yi aikin kirki ba abinda zai faru gare su wannan rana kenan walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a kuma Allah ta'ala ya ce ba su da waɗansu maceta daga cikin abubuwan da suke hadawa da Allah da za su yin ceto gare su ranar alkiyama walam yakun lahum min shuraka'ihim shufa'a ba su da masu ceto daga cikin gumakansu da suke bauta ba mana cikin gumaka gaba daya babu wani wanda zai cece su da gunki zai ceto ai ba ma yi motsi balle ya cece ka tsaye ke cik ba ya ji ba ya gani ba ya motsi in an dauke shi ma ba ya iya dawowa da kanshi haka ne ko? to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ba su da waɗansu waɗanda za su ceton su daga cikin gumakansu wa kanu bi shurakaihim kafirin sun zamanto ma masu kafircewa ne da gumakan nasu da suka bauta sun bauta masu sun yi ladabi da biyayya gare su sun yi da'a gare su sun duka masu sun yarda da su sun dauke su su ne alloli amma ranar alkiyama za su tawaye ga mutar da suka musu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wurare da dama a cikin alkur'ani waɗanda suka bauta ma mala'iku Allah zai tara su da su da mala'iku Allah ya ce a haula iyyakum kanu yabud waɗannan ku mala'iku ku suka zamanto a rayuwar duniya suna bauta ma qalu sai su ce anta waliyuna min duni a Allah kai ne masoyin mu ba su ba bal kanu ya'buduna al-jinna aljannu suka zamanto suna bauta ma ba mala'iku ba ba mu mala'iku ba aktharuhum bihim mu'minuna mabi yawan su sun ba da gaskiya da wadannan aljannun tsara ta mutane da yawa waɗanda suke bauta ma mala'iku ba ma mala'ikun suke bauta ma ba ashe aljannu suke bauta ma to ko mala'ika ka bauta ma kai banza kai asara mala'ika bawan Allah ne ba a bauta mishi Allah yake wa man yaqul minhum inni ilahun min duni kadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin Allah yace duk wanda cikin mala'iku yace ni abun bauta ne wanda ba Allah ba Allah subhanahu wataala ce wannan za mu saka mai da jahannama shi mala'ika kuma haka muke sakanta ma duk wani azali haka mala'ika ma bawan Allah ne bal ibadun mukramun bayan Allah ne waɗanda suke masu daraja masu girma waɗanda Allah ke girma masu amma ba su kai matsayin ka bauta musu ba ba su kai matsayin ka roƙe su ba ba ka cewa mala'ika jibril ga yama Allah ya bani shi ma ba zai ji daɗi ba ko ba zai ji gaba ma muna gane ko mala'iku in ba Allah ya je da su jin ka ba ba su ji kuma Allah ya ce su ganka ba ba su ganin ka gaibu ne kai ba ka ganin su to su ma ba su ganin ka sai in Allah ya ba su iko sai Allah ya ba su dama to kaga ballan tana ka tsaya kana bauta musu saboda ka su ba bayan Allah ne haka nan ba aljannu Allah subhanahu wataala ya ce wa yawma yashurum jami'an ya bashar al-jinn qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nawm matwakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka limun hakim ranar da Allah zai tara su gaba ɗaya ce kai aljannu kun batar da mutane da yawa qad istaktartum min al-ins kun yawaita batar da mutane wa qala awliya'u min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd sai masoya aljannu su ma daga cikin mutane su ce ya ubangijin mu Allah sashen mu ya ji dadi da sashi wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana kuma min isa lokacin da ka yanke mu ya Allah mai rayu duniya amma su muka zanke bauta ba su muka zanke girmamawa muna ɗauka haƙƙin ka muna ba su to kaga kenan su ma wanda ya bauta ma aljani ya yi banza ka aljani ka yi shi girma ba ka yi aljani daraja wurin Allah to kuma lalacewa ba ce a ce ka dawo kana bauta ma wanda ka yi ka zama bawan wanda shi ya kamata in ana bautan ba ya bauta baka ai shi hankalin yayi yawa Allah bai halitta mai girma da daraja kamar mutum ba walaqad karramna bani adama Allah ce dan adam mun karrama shi ya yake Allah ya karrama dan adam Allah ya karrama dan adam saboda annabawa cikin dan adam suke manzanni cikin dan adam suke ba iyakar karama kenan ba iyakar daraja a ce mutum gashi annabi ne mutum gashi manzo ne ƙarshen daraja kenan babu wani matsayi da ya wuce wannan matsayi to cikin mutane aka yi shi akwai girman da ya kai wannan kadima yadda muke da girma yadda muke da daraja yadda muke Allah ta'ala ya hore mana wannan duniya kadima ka ga sutura kadima ka ga abinci kowane sai mun tsaya abincin da muka ci muka raga aljannu ke ɗauka su in ka ga aljannu ya ci abincinka to ka kai bismillah sai zo sa hannu ku ta ci tare ma ba ka waɗan da gwada gwanda zai ɗauka ya ci wanda ka gama da shi haka ƙara cewa ka zo ka ida ce yi shi ka koshi ba ka so sai zo ya ɗauka ya ci akwai karama irin wannan aljannu suna da kaya da jikinsu suna da takarmi suna da hula ba su da waɗannan abubuwa amma mu ga su Allah ya mu ga motoci ga gidaje sai mun sha wahala wani sai shekara biyu yana gidan gidan shi ba wai dan kudin ne babu saboda ya ɗauko ma kanshi aikin mai yawa akwai kudin aikin ne ya yi yawa dole sai ya ɗauki wannan lokacin ana ta yi ba huta ba amma ƙarshe za ga abin ya burge lalle akwai karama a ciki ga jiragen sama ga jiragen ruwa ga jiragen kasa ga na'urori wayoyi ga su karamomi Allah ya mana su daiwa cikin mu Allah ya makarantan alkur'ani daiwa masanan alkur'ani daiwa akwai karama kamar wannan ana ka Allah ya mana karamomi masu yawa walaqad karramna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ya ce mun dauke su a cikin ruwa kuma mun dauke su a cikin sarari ka gani a zamanin da ana ɗaukaka bisa jiki ko bisa doki ko bisa raƙumi a yanzu kuma ana ɗaukaka sararin samaniya ta yadda za ka wata ɗaya sai ka yi ta wata abin nan awa biyu ko awa uku ka gaba sai ka karhaɗe duniya cikin sati guda ta yau duka Allah ya baka dama karrama ka Allah ya ko kuma duk wannan karrama da Allah ya maka duk ta zo ta tega banza ka zo ka dawo kana duka ma aljihu kana bauta aljihu wallahi sai kai kuka ranar kiyama aljani abokin halittar ka bai hika ba duk abin da kake so ka gaya ma Allah zai baka ba sai ka bi ta hanyar shaidan ba ta hanyar aljani ba ka kafirce ma Allah ya sa ka race ka rabu da Allah sannan ka samu abin kuma baya da albarka kuma ka yi asarar imanin ka wurin Allah me amfanin wannan to Allah ya ce wa kanu bi shurakaihim kafirina sun zamanto wato game da gumakan nasu da suka hada da Allah subhanahu wataala masu kafircewa ne gare su wata aya la ce wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirina idan ka tara mutane a ranar alkiyama mutane mushrikai sai su koma suna kiyayya da gumakan da suka bauta mu wanda ba Allah ba kuma zamanto suna kafirce ma waɗannan gumakan nasu Allah ya kiyaye. Amin. Shi Allah ya ce wa yau mata komu sa'atu.
Wa yau mata komu sa'atu yau ma'izin ya tafarwakun.
Allah ta ya ce wa yau mata komu sa'a kuma ranar da alkiyama za ta tsayawa ko ka tuna musu ranar da alkiyama za ta tsayu. yawma idin a wannan ranar ya tafarraqun za su lallabu za a rabu shikenan katare yace wallahi wannan ita ce rabuwar da ba a ƙara haduwa bayan ta domin wannan za a daga shi sama wannan kuma za a yi kasa da shi ilin tashi a kiyama ga guri guda ɗaya to za a lalabu Allah zai cewa wanta zuri yau ma ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi ku fita daga cikin mutanen kwarai ku hita duk wanda ya san mutunan banza ne ya ware daga mutanen banza ɗaya ɗaya ana hita casu ɗaya bayan ɗaya ana hita ana hita ka tsaya kana kallo in Allah ya sa kai baka cikin su ka kallo a wani ashe shi ma da mutumin banza ne da wani nan ba da ta kilgo kawai kana cikin natsuwa da saboda haka Allah ya ce ran nan za a rarrabu idan aka rarrabu za a zama gumi-gumi za a zama kashi biyu kamar yadda Allah ya ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wani bangare yan aljanna ne wani bangare yan wuta ne wata haya Allah ya ce faminhum shaqiyyun wa sa'id a cikin su akwai tababbe marashin arziki ba ma guje arni sannan a cikin su akwai mai arziki mai natsuwa mai farin ciki shine wanda ya bada gaskiya ga Allah to haka za a rarrabu na alkiyama sai Allah subhanahu wataala ya ce فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون Allah ta'ala ce fa'amman labina amanu, amma waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah, waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da ma'aikin Allah, suka yi imani da Alƙur'ani mai girma, suka yi imani da mala'ikun Allah, suka yi imani da littattafan Allah da annabawan Allah, suka ba da gaskiya da ranar lahira, wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka masu kyau, sallah, azumi, zakka, hajji, umra, sadaka tausaya ma marayu kyautata ma dattijawa biyayya ga iyaye kyautata ma iyali yawan ambatan Allah subhanahu wataala neman halaliya guje ma haramiya Allah ya ce waɗanda suka yi wannan fahum fi rawdatin yuhbarun su sun tabbata a cikin wata wani dausayi mun san dausayi ko gona garka jardin zaki ce ma dausayi kuna gane ba dausayi ka san wani maka ce dausayi sai dibin kiɗe kiɗe shi ne dausayi dausayi shi ne gona wuri mai damshi wuri mai kyau wuri mai sanyi mai itace ya ke ce ma rauba na gane ba ko rauba akwai littafi da ibn al-qayyim ya rubuta ya wajen shekara 700 sunan ya raubatul muhibbina dausayin masoya dausayi ba wannan karakarin da ake gidajen radio ba shine dausayin masoya muna ganewa ku domin masoyi cikin rauba yake yana cikin gona ne duk masoyi to Allah ya ce fahim fi raubatin su sun tabbata a cikin dausayi yuhbarun ana kawata su ana ni'imta su al-hubur shine jin daɗi farin ciki ma'ana ana faranta musu rai wasu malamai suka ce ana ta ni'imta su a cikin mai wannan garkar ta aljanna rauba ana nihin aljanna domin rauba suna ne na mai na gona kamar yadda aljanna shi ma suna ne na mai na gona yaya bin abi kasiri ya ce abinda ake ni da yuhbarun Allah ta'ala yana nufin sauraron kaɗe-kaɗe da bushe-bushe kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a cikin aljanna domin waɗannan abubuwan a nan duniya ba su da kyau to amma a lahira Allah subhanahu wata'ala zai halatta maka kaɗe-kaɗe zai baka kaɗe-kaɗe mutum ga yanin cikin jardan ga kaɗe-kaɗen nan da bushe-bushe ana ta yi mutum na jin daɗi in ka so ka tashi kai rawa in ka so kuma ka zanna kai ta saurara a kurka kana jin daɗi yadda kai dai to shi ake ce ma yuhbarun wata aya Allah ta ce wallazina amanu wa amilus salati fi rawdatil jannat فما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير saboda haka waɗanda suka ba da gaskiya da dokokin Allah suka yi aiki mai kyau to ga irin sakamakon da Allah subhanahu wataala zai ba su zai ba su gidan aljanna suna cikin wato lausaya aljanna ana ni'imta su kayan daɗi ga sunan daban-daban kayan marmari ga sunan kala-kala kayan shaye-shaye kayan ciye-ciye tangogin abubuwa na jin daɗi na farin ciki duka Allah subhanahu wataala ya tanadar musu su sai Allah ta'ala ya ce wa amman ladina kafaru وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون Allah subhanahu wataala ya ce wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata da ayoyinmu wa liqa'i akhirah da kuma gamuwa da ranar lahira waɗanda suka fitirce ma Allah kenan suka yi kafirci ga Allah Allah ya kiyaye mu sa'annan kuma suka karyata game da ayoyin Allah waɗanda Allah subhanahu wataala ya turo annabawa da manzanni da su wa liqa'i akhirati kuma suka karyata da gamuwa ta ranar lahira ba su ba da gaskiya da ranar lahira ba shin kin imani da ranar lahira Allah ya ce fa ulaika fil adabi muhtarun to waɗannan su ne waɗanda ake kawo su a halartar su a cikin wato azaba mai girma ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce fa subhanallah فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون Allah ta'ala ya ce fa subhanallah to sarkin Allah ya tabbata ana Allah ne da kanshi yake ba da labari cewa tsarki ya tabbata gare shi ya tabbata ga zatin Allah mai tsarki mana duk wata kazanta duk wata najasa duk wani aibi abin nisantarwa ne daga Allah mana kan bakinka ya dangana ma Allah subhanahu wataala abin da yake kaskanci abin da yake kazamta ne abin da yake najasa ne kakka yarda ka dangana ma Allah subhanahu wataala shi shi ne ma'anar subhanallah tanzihallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala ma'ana Allah ya tsarkaka daga abin da mushrikai suke dangana ma Allah na cewa gumaka abokan tarayya Allah ne ko mala'iku diyan Allah ne ko aljannu diyan Allah ne wannan duka zamtari duk shara ce ba a dangana ba Allah mahalicci su fa subhanallah sarkin Allah ya tabbata hina tumsuna lokacin da kuke maraita ana hina tadkhuluna al-masaa lokacin da kun shiga shiga cikin marice wa hina tusbihun da kuma lokacin da kuke shiga cikin safiya hina tadkhuluna as-sabah lokacin da kuke shiga cikin safiya wannan tumsuna da tusbihuna suna daga cikin akhawatu kana a ilimin nahwu nan sun zo su ma cikakki ba su bukatar miki ba su bukatar khabar kuna ganewa kamar yadda ita ma kana tana zuwa tama cikakkiya wa in kana zu usrati sai ba zo da khabar dinta ba to su ma nan tumsuna cikakki ne ba su bukatar labari tumsuna wa tusbihuna suna daga cikin akhawatu kana waɗanda ake ce musu amsa wa asbaha su ne suka zo da sigar jami'a nan wurin tumsuna wa tusbihuna ma'ana kamar Allah subhanahu wataala ya ce ku ce subhanallahi da sahi ku ce subhanallahi da marice wa lahul hamdu kuma yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala fis samawati wal ardi a cikin sammai da kasai wa ashiyan haka ma da yamma da marice wa hina tudhirun da kuma lokacin da kuke shiga tsakiyar rana lokacin azawar kenan dukkan shi ku tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa su malamai suka ce a nan wurin Allah ta'ala ya faɗi lokutan sallah a wurin wasu malamai suka ce lokutan sallah ne ubangiji Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan aya to kuma hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra fil yawm so ɗari ka ce subhanallahi wa bihamdihi babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi ranar alkiyama sai wanda ya faɗi irin abin da ka faɗa ko ya ƙara haka ba wanda ya faɗa da yamma babu wanda zai kaiwa gare ka ranar kiyama sai wanda ya faɗi irin abin da ka faɗi ko kuma ya ƙara akan abin da ka faɗi to kaga akwai koyar da mu faɗin waɗannan kalmomi guda biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi har sau ɗari cikin minti nawa za ka faɗin wannan ka samu ɗumbin lada mai yawa wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma waɗannan kalmomi ne waɗanda annaba alaihi salatu wassalam ya ce kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim Allah mai girma da daukaka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalmomi ne waɗanda suke masu sauki ga harshe masu nauyi bisa ma'auni masu kauna abin so zuwa ga Allah mai rahama subhanallah wa bi'amdihi subhanallah alazim ka sai mu dage ko ba da sai ba ko ba da marice ba kowane lokaci ka tuna girman su ka tuna ladar da ake samu ka faɗi wani hadisi ma da yazo da falalarsu lalla sallallahu alaihi wasallam ce da za a dora su su subhanallah wa bi'amdihi kadai a dora bisa sikeli ranar alkiyama a ɗauko duniya gaba dai sammai da kasai a dora bisa sikeli sai ta rinjaye su kaga kalmomi ne manya-manya da ya kamata musulmi su dage su zange zikirin Allah subhanahu wataala da su kuma zikirin Allah yana haskaka mu mutum rayuwa yana ɗebe ma kewa saboda kana tuna Allah mahaliccinka Allah masoyinka Allah abin kaunarka Allah wanda ya kawo ka duniya Allah wanda yake maka komi saboda haka kana samun sauki in ka tsaya kana ambatan Allah damuwa in ta ma yawa ka dauko ambatan Allah ka yi ta dan su nan barkatai kuma kowane yana da sauki Allah bai sa azkar ba suna da yawa suna da wahala ga dan adam ba Allah ya sanya su sauki ke gare su za ka ga wasu kalma biyu ne wasu kalma uku ne wasu kalma hudu yanzu kamar la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kowa ya iya su babu wanda bai iya su ba ko subhanallahi bihamdihi shi ma mutum ya yi zai rike shi duk taurin bakin shi ya ta maimaita za ka ji sun hau bakinka in ka rike su waɗannan kana yi za ka sha mamaki a cikin rayuwarka min da ake so lokacin da kake yin su ka san ina kake ka san da wa kake ganawa kana cikin natsuwa kuma kana tuna da cewa Allah ne kake ambato ba kana zikirin ba kuma zuciyarka na wani wuri ba bakin da yake motsi amma zuciya bata ma sa abin da baki ke bari ba kaga an sha bamban Allah ya sa mu dace amin sai Allah ta'ala ya ce yukhrijul hayya min al mayyit yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayyi wa yuhyi al arda ba'da mawtiha وكذلك تخرجون الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موته الله تعالى ne yake rayar da yake fitar da rayi daga cikin matacce sa'an Allah ta'ala yana fitar da matacce daga cikin rayayi mana Allah a nan wurin yana bayyana girman kudurar shi da iyawar shi akan halitta abubuwa waɗanda suke masu saɓani da juna muna ganewa ko domin raye da matacce akwai saɓani wannan mai rai ne wannan matacce ne to Allah yana bayyana mamu cewa shi ne wanda saboda iyawar shi yake fitar da abubuwa masu bambanci da junansu mana Allah ta'ala yana hitar da ciyawa daga kwaya kaga ciyawa ba ta kama da kwaya ba kwaya kwaya ce ciyawa kuma ciyawa ce tsiro da ke hitawa bayan ta shuka hatsi ko masara ko dawa ko wake ko sai ga ciyawa ta hito sakamakon wannan abin da ka binne kaga sun saba ma juna haka Allah subhanahu wataala yana fitar da kwaya daga ciyawa kuma kowane Allah yana fitar da shi daga kowa ita ma ciyawa in ta girma ai zangarni take hita ko zangarna su ne kwayoyi kaga ita kuma ciyawa ce ita an hitar da ita daga kwaya ita ma ta hitar da kwaya daga baya duka yana cikin yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy haka Allah subhanahu wataala yake fitar da kwai daga kaza kaza raye ya ci kwai kuma matacce ne sannan kuma Allah subhanahu wataala ya fitar da kaza daga mi daga kwaya daga kwai shi kwan da gare ta hito kuma a sake hito ta kuma da gare shi a hitar da matacce daga mai rai sannan a hitar da mai rai daga matacce kwai matacce ne amma kuma Allah ta'ala sai ba da ikon ya kwashi a kyankashe shi raye ya tashi duka wannan yana shiga cikin mai yukhrijul hayya min al mayyit haka ma dan adam ana hidda shi daga mi daga dugo dan adam ana hidda shi daga dugon mani kuma dogon mani daga ina ke hido shi kuma daga nan adam kai daga maniyin aka yi ka kuma kai ne kake hitar da mani kai rayayye ne ka hitar da matacce mataccen kuma sakamakon shi an samu an samu wani mutum rayayye haka Allah subhanahu wataala yake hitar da mumini daga kafiri kuma hitar da kafiri daga mumini na'am sai Allah ta'ala ya sa uba ya zamanto mai imani ɗan shi ya zamanto kafiri ko ko kuma a samu uba kafiri ɗa mai imani to duka Allah subhanahu wataala na aiki shi Allah ya bayyana wannan cikin wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma don ya nuna maka Allah da yake ko wannan kadai ya tsaya ya yi maka ba ya sai zama abin bauta ba ya ishe zama abin bautarka wanda za ka tawa da ibada ka tsaya ka ji tsoron shi ka bi dokar shi domin ka gama da duniya lafiya Allah ta'ala ya ce wa yuhyil arba ba'da mautiha kuma Allah subhanahu wataala yana rayar da ƙasa bayan mutuwarta ma'ana bayan bushewarta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ayatul lahumul ardu maytatu ahyaynaha وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون Allah ya ce alama ce mai girma wadda take nuna girman Allah subhanahu wataala cewa kasa matacciya mun rayar da ita da ruwan da muka saukar da zuwa kanta kuma daga cikin ta muka hitar da kwaya daga kwayan mutane suke ci sai ka shimka tiya daya sai ka samu abincin da zai maka wata dai kana ci ciya ɗin sai ta baka wani lokaci ma sai ta baka fiye da haka nan in Allah ya ga dama ya samu abin albarka mai yawa sai ka ka samu abincin da da tiya ɗaya ka samu abincin da za ka yi wata shidda ma kana ci ƙwayar ce dai ƙwayoyin kana ya ƙirge su yanzu tiya kana ya ƙirge ƙwayoyinta amma abin da za ta kawo maka in Allah ya sa albarka ba ka yi ƙirga shi gwamnati misali yana yin kwaya nawa ko manoma sai ta yi ko manoma ya gagare su ba su yawa ko muhim masara ba a yin sannan kwaya nawa ce ita da ke da girma ma amma yanzu in ka shiga cikin wani bangare na kafafen yada bayanan duniyan nan za a baka bayani akwai waɗanda suka zanna suka kirki ba su da aiki zana kai ta kirgon kai ta kirgon to da ta yi akwai waɗanda suna ga wasu- wata shekara ko sati ne suka yi ko suna kirgon hatsi sai da suka kirge shi na mance ko guda da suka samu da an daɗi an kai shekara goma haka. suka zanna sai da suka kirge ga wata shida a shirwa kwana ba sati guda mutane da yawa suka haɗu mutu Allah ya kiyaye ku kaga Allah subhanahu wataala mai iko ko da tiya ka samu buhu ta alhamdulillah sai godiya ko tiya dai ta baka buhu tiya dai kana ya kirge ta kana ya hakura ka kirge yau in kai ka gaji gobe ma ka ci gaba bayan abubuwan da yan kanana to Allah ce faminhu ya'kuluna daga kwayar da ta hita waɗannan kwayoyin da yawa mutane suke cin abinci kaga wannan alama ce ta ikon Allah subhanahu wataala kuma Allah yace wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij Allah yace zaka kasa ta bushe amma idan muka saukar da ruwa akan ta za ta girgiza kuma ta kumbura kuma ta tsaro daga dukkan wani dangin ciyayi waɗanda suke masu ƙayatarwa masu burgewa wata haya Allah ce wa wallazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha qallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا بالماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله يقول الله ده wanda yake aika iska sai ya zamanto albishir bishara ne ba da labari ne mai daɗi kafin zuwan rama Allah ta ruwan sama a iskar sai ya doko gizagizai da hadarai waɗanda suka masu nauyi Allah ce sai mu kora shi ya zuwa wani gari wanda ya mutu sai mu rayar da wannan garin da wannan ruwan sama dan Allah ce da muka yi makasa to haka za mu mutane kuma haka za mu fitar da ku daga cikin kaburburan ku kazalika nukhrijul mauta Allah ya ce haka muke hitar da matattu la'allakum tadhakkaruna domin ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa nan ma Allah ta'ala ya ce wa kadhalika tukhrajun kamar yadda aka hitar muku da kwaya to haka kuma za a hito ku daga cikin kaburburan kuranan alkiyama saboda haka duk shekara da Allah yake saukar da ruwa muna samun hatsi muna samun masara muna samun dawa muna samun wake muna samun uh, gyada muna samun abubuwa amfani da yawa duk tunatarwa ce Allah yake mu cewa yadda ake haka haka wata rana za a hito mu daga cikin kasa mu mutu saboda haka a cikin damuna akwai wa'azi wucewar damuna ma wa'azi ne mu shiga rani ko mu shiga kaka duk wa'azi ne Allah yake mu game da tunatar da mu game da ranar alkiyama sadaka wazuzzuka game da tashin alkiyama suna da yawa ga na mutuwa nan kullum ana maka in yau baka ji ba gobe ka shi in kwana biyu kwana uku baka ji ba sati in ba ka ba wata ka ji wata rana da sai ka ji ta to tunatarwa ce ake ba yadda ka ji ta wani kai ma haka za a ji taka saboda haka sai mu ji tsoron Allah mu ƙara kusantar Allah mu ƙara runguma addinin Allah da dokokin shi domin mu samu mu gama da duniya lahiya sai Allah ya ce wa min ayatihi ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa min ayatihi yana daga cikin alamomin Allah ta'ala mana alamomin ikon shi waɗanda suke nuni akan girman Allah da kuma cikakkiyar iyawan Allah Ce- ita iyawa Allah cikakka ce muna gane ku cikakka ce ba ba sai an gwada ta ba kai ne kake gwada iyawarka sai ka jarraba ka gani shi Allah subhanahu wataala tashi cikakkiya ce to yana daga cikin alamomin da suke nuna iyawan Allah subhanahu wataala da kuma cika girman Allah cewa Allah ya halicci babanmu annabi Adam daga turbuwa an khalaqakum min turabin mun halice ku daga turbuwa daga ƙasa a nan wa ake nufi ba mu ba baban mu ake nufi ya yi wa nasu inna khalaqnakum in kuntum fi shak fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab Allah ya ce ya ku mutane in kun kasance a cikin kokonto game da tashin alkiyama to mu muka halice ku daga turbuwa مالتي هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا الله يتي شيني يا لتيكم دقة تربوة والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا الله يا لتيكم دقة كسا saboda babanmu Allah ya halicce shi daga ƙasa kuma ƙasar da Allah ya bayyana yadda ya halicce shi da ita ƙasa ce sai aka kwaba ta sai ta yi lamci sai ta bushe ta bushe kuma aka bar ta ta bushe gaba ɗaya ta kyamkole ma babu cikinta sai Allah ya ce ki zamanto zamanto mutum mai suna Adam kuma ƙasar kala-kala ce ƙasa kala-kala ce shi yasa kuma muke kala-kala bakaƙen wata yanzu nan ga munan bakaƙe ne amma za ka ga wani bakin shi mai duhu wani mai ɗan haske-haske wani mai haske wani ba za shi wari ne ko jajjaye in ka je cikin su kai zane za ka kala-kala za ka wani janci kamar hori wani kuma janci kamar jini jajabur wani kuma janci mai kyau duk sakamakon wannan ƙasa kwace wani ka gan shi da halin kwarai wani ka gan shi da halin banza zai daga wannan kasar ci kasa akwai mai kyau akwai mara kyau wadda kasar da in kana gina a kasa kana gina kana gina in ka kai gare ta sai ka kamu ma ka canyi ta wani irin kyau za ka gari gare ta wata kuma sai ka kau da kanka ba ta da kyan kallo Allah ya ce Allah ya halice ku kuma idan antum basharun tantashirun sai ga kunan mutane ne duk kun yi yawa ga kunan kun bazu a cikin duniya wa batta minhum rijalan katiran wa nisaa Allah subhanahu wataala ai ce Allah ya watsa ku daga annabi Adam da matar Hawwa maza da yawa da mata da yawa ga kunan mun bazu cikin duniya shi kadai ya fara rayuwa aka halitta mai matar shi suka yi ɗaya suka yi biyu su haka yau ga duniya ta cika da al'umma wannan yana nuna ikon Allah subhanahu wataala Allah ya halicci babanmu da ƙasa mu kuma sai Allah subhanahu wataala ya halicce mu da mi da ruwa wanda yake wulakantacce alam nakhluqukum min ma'in mai sannan Allah subhanahu wataala ya mai da wannan ruwan ya zama jini bayan ya koma jini Allah ya mai da shi tsoka bayan Allah ya mai da shi tsoka Allah ya mai da shi kashi bayan Allah ya mai da shi kashi sai Allah ya lullube shi da tsoka sannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya halitta abin da yake so ya halitta daga cikin wannan kashin da aka lullube da tsoka kamar yadda Allah subhanahu wataala ce kuma khalaqana al-nutfata alaqa fa khalaqana al-alaqata mudgha fa khalaqana al-mudghata idama fa kasawna al-idama lahma thumma anshanahu khalqan akhar فتبارك الله أحسن الخالقين Allah ya bayanin a cikin alkur'ani mai girma to haka Allah subhanahu wataala ya busa maka rai kamar yadda Allah ya ce na khalaqana al-insana min nutfati lamsha'in nabtali faj'alnahu sami'an basira muka sanya mutum ya zamanto mai ji mai gani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah ya kawo ku duniya ba ku san komai ba sannan Allah ya sanya muku ji da gani da zuciya ta fahimta domin ku gode ma Allah subhanahu wataala ana nan ana nan sai mutum ya fito daga cikin cikin uwashi ina dan kararin yana mai raunin karfi mai raunin motsi motsin ma haka za ka gani an kuran ba ya motsi da kyau a hankali a hankali ayyuka yana iya motsawa to duk lokacin da rayuwar shi ta danyi tsawo sai karfin shekaru motsin shi ma haka nan a inda ya kai cikakken mutum har sai gashi ana rigima da shi ana jayayya da shi ba sa shi ake ce na kiba ne abin shi da gudu ya tere a kasa kamo shi sai ka ga mutum gaya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa قال من يحيي العظام وهي رميم mutum halitta shi da wato dugon mani sai ga mutum yana ta rigima mai rauni sai ga shi ya koma yana rigima yana jayayya ya girma shi ma ya kai a hankali a hankali shi ma sai ga ya tara iyali ɗan ƙararramin nan mai rauni mara ƙarfi shine yanzu kuma yake gina gidaje yake gina birane yake gina kamfanin nuka yake mallaka dukiya mai tarin yawa duk wannan abin da kake yi ba sai yana nuna ikon Allah dan da Allah bai so ba duk da baka yi ba mutum ya taba labura a cikin sasannin duniya duk sati sai ka bi Kano ka fara da nan ko ya mai yana zuwa ko kwatano ran nan kawai sai ka ji Kano da kwatano da ya mai duk sun makaran sai ka keta hazo sun yi kaɗan ba su da kayan da za su baka sai ka je inda su malan da suke sai da ba a can suke sauwa bari ka tafi gani daga mutum ya taka ya keta zo ya taka jirgin sama ya ji ko ya je china ko ya je dubai ko ya je america ko ya je wata ƙasa daga cikin ƙasashe ko india ƙasashen da suke da kamfanoni ƙasashe masu harkar arziki ba ba tsayaka ba wanda za ka tsaya ka yawon banza cikinsu ba ba kayan saidawa ba ko mutum ya hau jiragen ruwa ga su nan duk bayan ka rayu ka samu isasshiyar rayuwa Allah subhanahu wataala ya baka dama mutum ya kewaya sasannin duniya mutum ya yi taiki yana neman kuɗi yana tara dukiya allazi jama'a malan wa addada ya tara dukiya kuma ya kilga ta in ya ga dama ya gaya ma matar shi ko ya gaya ma ɗiyan shi ko ya gaya ma abokan shi ko ya gaya ma iyayen shi cewa yanzu ba lissafin duke shi ya wuce miliyan dubu bayan haɗin nawa ne amma na wuce lissafin miliyan dubu ma ba zai gaya masa a takaice nawa ke gare shi ba sai ya mutu agayi ga tunani wani Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi tunani akan ilimin addinin musulunci ko kuma akan ilimin zamani ko akan kere-kere wani kuma Allah ya bayar tunani irin na surutu kawai duk labarin da za a ɗauko a cikin majalisa ya yi kusa ne shi bbc kenan ta baku labari wani kuma ka gan shi makiri ne ungun duk wata hanya da za a bi a cuci mutane ya santa ko ta kai tsaye ce ko kuma ta afakaice da yaya kaga wasu da Allah ya ba su waɗannan abubuwa kowa da irin irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsara shi wani da ra'ayi mai kyau wani da bugun ra'ayi wani da ilimi wani da jahilci wani da fadadawa cikin sha'anin duniya wani kuma da fadadawa cikin sha'anin lahira duk wannan bambancin da muke ciki duk yana nuna ikon Allah kuma yadda Allah ya ce inna sa'yakum la shatta lalle aikin ku ya ku mutane daban-daban yake fa amma man a'ti wattaqi wa saddaqa bil husni fasanu ya siru lil yusri Allah ce amma wanda ya bada kyauta ji tsoron Allah sannan kuma ya gaskata da abu mai kyau Allah ya ce wannan za mu sauƙaƙa mai zuwa ga abin da yake mafi sauƙi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanu ya siru lil usra saboda haka ayyukan mu daban-daban suke akwai mai kyakkyawan aiki akwai mai mugun aiki wanda za ka gani kawai a rayuwar duniyar ma ita yake so amma kuma ya mai da hankali ya sami ta yadda ya kamata kawai shiriri ta ci cikin rayuwar shi ga basira da hankali da tunani Allah ya bashi amma bai amfani da su wurin da zai sa ya samu makudan kuɗi sai sakarci sai ɓata lokacin shi kawai kaga wani bai taba karatu ba bai taba karatun boko ba amma wayar salulan ko tawace shi ta shigo hannun shi ba ya sai da za ya buɗa ta kowane irin kwalma aka samu ta sai ya buɗe ta wadda Allah ya ba shi kwalwa wani kuma da ilimi yake aikin wannan ka samu mutum mai yi lakwal ba mana ya gyara ma salula kai ka yi lakwal din watakila a cikin lakwal ɗin ba ka karanta karatun wato sanin yadda ake sarrafa abubuwa amma wai ka ta lalacewa ka yi gyara ko kaya ake ce ma gyara da kanka ba ka yawo shi kuma bai taɓa yin karatu ba baiwa ce ta Allah haka Allah ya mutane ba shi yasa sai ka iske wani mutum ba ko sunan shi ba ya rubuta da da abin nan karatun zamani na boko amma ya kowa kuɗi da Allah ne ya ba shi ba kuɗi ba ba ilimi shi ba da shi kadai ba yana da kyau da mutum ya nemi ilimi amma kakka kakka sa ilimi zai ya baka kuɗi dole ka ga ka kada ilimi baka da kodai lakatarin haushi waya aka yi da aka yi Allah ne ya yi sai ka yi hakuri Allah ya ga dama sai baka in ya ga dama kuma ya hana ka bayar da Allah ya sutur rizqa liman yasha wa yaqdir Allah ne yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma ya rike in ya ga dama ko baka da karatu sai ya baka in ya ga dama kana da karatun ma sai ya baka in ya ga dama kuma da karatun ka sai dai ka ci karkashin wanda baya da karatu ko baya da zaka to Allah ya jarraba kai ka zaka gode ma Allah za ka yarda da cewa abin daga Allah ne ba mutum ke ma mutum ba ko koya za ka yi jayayya za ka yi kai to Allah subhanahu wataala wasu ya ba su damar yin aiki kyakkyawa a rayuwar duniya su mai da hankalinsu wurin lahira a cikin duniyar nan da suka ciki to Allah ta'ala da ya ba su damar yin haka tsarki ya tabbata gare shi wannan dai yana nuna alamomin ikon Allah subhanahu wataala yadda Allah subhanahu wataala ya bambanta tsakanin mutane a cikin ilmin buka da tunani da kuma ne kyakkyawan aiki da mummuna da wadata da talauci da arziki da kuma ishishi insha Allah ya ce min ayati an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashiruna Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abu Musa al-Ashari Abu Musa al-Ashari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi Allah ya halici annaba Adam daga kama wanda ya makasa daga dukkan kasa gaba dai Allah ya kama kasa zai halitta annaba Adam wajaha banu Adam ala ala qadaril ardi sai Adam suka zo akan gurgurdan yadda kasa take ja'a minhum al-abyad والأحمر والأسود وبين ذلك farin mutum ya zo a cikinsu jan mutum ya zo a cikinsu baƙin mutum ya zo a cikinsu kamar yadda muka ce wani farin za ka ga fari ƙalli wani kuma farin za ka ga yana da duhu wani ja za ka gan shi jajawar wani kuma ka gan shi jan shi yana da duhu haka ma baƙaƙe za ka ga wani baƙi kirin wani kuma baƙi-baƙi wani kuma mai haske wal khabithu wattayibu aka mummuna da kyakkyawa ya zo daga cikinsu mana mai kyakkyawan hali za ka ga wani da saukin hali da kirki da mutunci yana iya ɗauka abin shi ya baka ya haƙura ko ba ku cikin mutane ba in ka ce ya baka sai ya baka in ya zanka ma cikin wani sai ya ji tausarka sai ya ɗauka ya baka wani kuma wallahi ko mutuwa za ka ko mutuwa za ka wallahi ba ya baka ina gani kana yadda rai ana cewa sai ka ɗauka ka ba shi rayu ce wallahi ko za ta aiba mu wani zuciya shi tsaye take ta mutu ta bushe ta ke kashi akwai mai saukin hali akwai mai taurin hali cikin mutane wasali wal hazan wa bayna zalika da kuma abin da yake tsakanin wannan Allah subhanahu wataala ka kara mana imani Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah karba zubin nan da zamu kaiwa na goma Allah ka samu kai shi lafiya na'am assalamu alaikum Allah
malami ne ke da ina ta gamriya ina ma ta tafi malami dangane da ta gamriya da nake ko bai kudu ma wani tsari uku ne na dare
a yace karatun dare karatu yake na alkur'ani cikin dare yana daga murya sai mahaifin shi tace je tambayi malamai su gaya mai hukuncin daga murya a cikin karatun alkur'ani mai girma yana dagawa sosai ma'ana wanda ke waje ma yana shi kuma wajen karfe uku na dare ba daidai bane ba daidai bane ba ya da kyau mutum ya daga murya shi da karatun qur'ani lokacin kwana ne inda kai ba kai sai kai karatun ka kasa kasa kamar inda rana ne inda rana ne to malamai sun ce dama wanda yake ganin baya iya karatun qur'ani sai ya daga murya shi to sai ya daga bayan jin daɗi mai daga murya ba, sai ji kamar ba karatun yake ba to wannan sai ya daga bayan ya zama to ba za ka damu wasu ba inda mutane kwana suke ba tashi za su yi sanda suna sauraron ta sai dai su juya da su juya da su juya da su juya ba su saboda bi sun gashi ba zai sai bari su tashi saurari karatun ƙur'anin ka mutum da haka nan ne cikin dare da ke nan kamata haka ya kasa kasa da karatu inda rana ne kuma sai ka daga murya saboda da rana ba wanda za ka hana wa kwana saboda da rana dama duniya ta ɗauki kara ko ina kara karatun ma naka ba mai ji shi sai wanda ya rabo wurin zai ji shi ka daga mamma da daddare ka yi kasa kasa da murya ka ba da kyau addinin mu addini ne na tausayawa addini ne na taimakawa ba addini ne na cutarwa ba na'am to yana bara addu'a bisa wata cuta da Allah ya jarrabe shi da ita cewa in ya je likita aka diba ba a ganin cuta amma kuma shi yana shiga jikin shi likitoci ya yanzu ba su gano cewa ba da lahiya ba amma kuma shi ba da lahiya to Allah ya ba shi lahiya Allah ya sauƙaƙa mashi na'am ya ce shi ne dai ya game da baban shi sai ran shi ya ɓaci haka har baban nan shi haka yana cewa wani ko ba ka so a aiki ka ba ka so a sa ka aiki to shi ne na abin yake damun shi ba daidai ba ne ba ka da masoyi duniyar nan bayan Allah da annabi kamar babanka kamar mahaifiyarka ba ka da masoya waɗanda suke son ka so na hakika wani su suka su ne mawarin zuwan ka duniya bai kamata ba a ce kai kuma kamera su kama wasu makiya ba mamaki yana ga bai hita daga balaga ba ko kasan wanda bai kara balaga ba shi ne har yanzu da yake shi ne wani haka ne ko wanda bai hita daga balaga ba to za ka ga yan an sa yaki har tsuki yake ko ba yakin kunya bayan magarba zo da ki kwanan tuwon shi ci ko ba haka ba ba wa daidai ba ne saboda haka uwaye ka saki jiki da su ka saki jikinka ka yi walwala ka ji daɗi lokacin da suka saka aiki ka san ibada kake kana bautan Allah ne da aikin da suke saka an ba su aike ka ba za su aike ka yi so su aike dan makwabta ga ɗansu saboda haka duk lokacin da ka game da mahaifinka ka san akwai mahaifan da su da ma da sun gada to aiki ne sai ka yi haƙuri aljanna ce Allah ya bude maka ta wannan hanya ko zanda kake sai a ce kai tashi kaza akwai uwaye da suke da wannan kokarin ba su son su ganka zanna haka ko cikin gida suka iske ka sai a ce haka nan kake zanne tashi kai shara tashi ɗauki wancan abu biye ka kawo mu kaza in waje kake ba a ce a ce a tura wani a ce kira ka su haka suke kawai Allah ya gama ka da aiki mai mai wanda za ka samu aljanna sai ka yi haƙuri na san shi yasa da ka ga babanka kake ɓatar da ka san aiki za a sa ka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to Allah ya hidda shi wasu bayan Allah suke baran addu'a ga wani dan uwansu da ya shiga cikin wata jarrabawa Allah ya sa ya cinye ta. Allah ya hidda shi lahiya daga wannan jarabawa. Mutane ma da yawa suna cikin jarabobi da dama Allah ta'ala ya hidda su. Dukkan mu ma cikin jarabawa. Kowa cikin jarabawa yake, ko cikin dadi kake cikin jarabawa. Sai dai galibi mu dan wahala shi muke ce ma dan jarabawa. Ko dan dadi ma dan jarabawa ne. Ko cikin walwala kake cikin jarabawa kake domin Allah ya baka ya ga ni zaka yi. ya ba ka jin daɗi ya ga menene za ka yi da jin daɗi jarabawa ke dama jaraba ba shi ne a sa ka abu don a gami za ka yi ba ba Allah ya hidda mu lafiya Amin.
waɗanda Allah ya ba dadi Allah ya sa su yi amfani da dadin su bauta ma Allah Amin.
waɗanda kuma Allah ya gama su da wahala Allah ya hidda su daga cikin ta Amin.
Allah kawo mana ƙarshen wahala gaba daya Amin.
Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Amin.
Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Amin.
Allah ka samu kare da duniyar nan lafiya Amin.
Allah ka yaye mana zunubanmu Amin.
kana da banya ya Allah Amin.
Allah azumin mukan da muka yi baya da wannan da zamu kai wayo Allah ka sa duka karbabu ne a wurin ka Amin.
Allah ka sa mu samu gidan aljanna da su ya Allah Amin.
Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Amin.
ka raba mu da yunwa da talauci Amin.
Allah ka ba mu arziki da wadata Amin.
waɗanda suke kwance suna ji ya Allah ka ba su lafiya Amin.
marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Amin.
‘yan kasuwar waɗanda suke gabuwa da matsaloli Allah ka jaye musu waɗannan matsaloli Allah Amin.
Allah ka kawo musu ƙarshen su ya Allah Amin.
waɗanda kuma suke jin daɗin kasuwancin su Allah ka ƙara musu ya Allah Amin.
Allah ka tabbatar da su akan jin daɗin da suke ciki ya Allah Amin.
ƙananan ‘yan kasuwa waɗanda kullum wata ka tashi ake ya Allah kawo musu ƙarshen wannan rayuwa ya Allah Amin.
talakawa Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu Amin.
shugabannin mu Allah ka ƙara kare mana su ya Allah Amin.
ka ƙara musu yin gaskiya da adalci Amin.
san talakawansu Amin.
jami'an tsaron mu da suke Allah ka tsare mana rayuwarsu ya Allah Amin.
Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah Amin.
Allah ka kare su daga halayen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Amin.
Allah ka ba mu isasshen zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu gaba daya Amin.
da makwabtan mu gaba daya Amin.
Allah ka ba mu arziki da wadata Amin.
ka kawo mana karshen zaman banza da yamma yawa Amin.
da zaman kashe wando da yamma yawa ya Allah Amin.
Allah ka kara mana buri na alkhairi ya Allah Amin.
Allah ka bude mana kohoyi na alkhairin da za mu samu dukiya mai yawa mai albarka Amin.
Allah ka kara mana imani Amin.
ka kara mana imani Amin.
Allah ka samu mutuna musulmi ya Allah Amin.
Allah ka samu cika da musulunci ya Allah Allah Amin.
ka samu cika da musulunci ya Allah Amin.
Allah ka ba mu aljanna Amin.
Allah ka kare mu daga wuta Amin.
Allah ka kara mana sanka Amin.
da san annabinka Amin.
da san alqur'ani mai girma da Amin.
san addinin musulunci Amin.
Allah muna roƙonka dukkan bukatun mu na alkhairi ka san su ya Allah ka biya mana su ya Allah Amin.
Allah ka shahi mana awayen mu ya Allah Amin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين.
الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين